الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 24 ga watan jimadal ula shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi da ya dace da 28 ga watan 12 shekara ta 2021 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka wiqayatul insani min aljinni wash shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba mana cikin alfasul thani kuma a wancan sati da ya gabata mun fara karatu ne a cikin su'alun ya ta'allaku bi mu'alajatil masru wata tambaya da malam ya kawo wacce take da alaka da yi wa mara lafiya magani ko wanda aljanu suka buga ko wanda ya gamu da shafa aljanu magani wanda wancan lokaci ne bayani game da cewa ita wannan tambayar tana da alaka da wasu amsoshi da malin ibn taimiyya ya bayar wanda za su taimaka kwarai wajen fito da wasu haƙa'iq da suke da alaka da arruqya halacci da rashin halacci da kuma wasu abubuwa da sukan faru a lokacin da aka yunkurin yin ruqya ko kuma a cikinta ko kuma bayanta to duk malin ya ba da amsa a cikinsu wanda alhamdulillah mun gama karanta tambayin tsaffan ba mun shiga cikin talhisul jawab ba da amsar da malin ibn taimiyya ya fara yi mun tsaya ne a daidai gabar da malin ya ce wa in kana al'amru fawqa qudratihi fala yukallifu Allah nafsan illa wus'aha idan ya kasance al'amarin yana sama da iko ko damar da shi mai magani yake da shi to Allah maɗaukakin sarki dama ai baya ɗora wa rai wani abu sai abin da ran za ta iya ɗauka malai ci gaba da cewa min a'zami ma yantasiru bihi alaihim daga cikin mafi girman abin da za a nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki a kan su shaɗanin aljanin da shi ayatul kursi shine karanta ayatul kursi faqad jarraba al-mujarribuna alladhina la yuhsawna kafarat la yusawna kafaratan malaita hakika masu jarrabawa sun jarraba amfani da ayatul kursiyu waɗanda la yuhsauna kafaratan ba za a iya ƙididdigi adadinsu ba saboda yawansu anna laha min at-ta'firi ita ayatul kursiyu tana da tasiri fi dafa shayatini wajen kokarin tunkuɗe sharri da cutarwa ta shaidanu wa ibtali ahwalihim da kuma lalata halayensu ko kuma abubuwan da suka yi na cutar da mara lafiya malai ce ma la yanbabi min kasratihi wa quwwatihi irin abubuwan da ba za a iya kiyaye su ba saboda karfin faruwarsu da kuma yawansu malai ce fa inna laha ita fa ayatul kursi mu sani cewa tana da ta'siran aziman tasiri mai girma fi taradi shayatini wajen korar shaidanu da fatattaka shaidanu an nafsil insani daga jikin mutum wa anil masru'i ko kuma wanda aljanu suka shafa wa amman tu'inuhu shayatin malaiti haka ita ayatul kursi tana da tasiri tana da matukar amfani wajen a mukawamantar ko fito na fito da wanda shaidanu suke taimaka masa min ahli zulmi daga cikin ma'abuta zalunci wal ghadab da fushi ma'ana daga dukkanin wanda yake so ya zalunce ka ko wanda fushi ya ɗebe shi zai cutar da kai to karatun ayatul kursiyu tana taimakawa wajen tunkuɗe wannan zaluncin kun wannan fushin daman fushi a mu'zam nasa daga shaidani ne duk lokacin da shaidan yake so ya sa ka aiwatar da wani abu mara kyau to ba haka kawai yake so ya ba haka kawai yake zuwa ya sa kai wannan abun ba sai ya biyo ta tsani sai ya biyo sai ya bi ta wasu wasa'il wasu hanyoyi da zai sa kai wannan abin daga cikin abin da shaidan yake sa mutum ya abin da ba daidai ba shine fushi shine fushi idan mutum ya fushi komai zai iya yi zaka samu mutum baya shaye-shaye hankalinsa lafiya kalau ba mara hankali bane amma idan fushi ya dauke sai ga yaji ya kisan kai ya je burma wani wuka ya ji wani ciwo ya faɗi maganar da ƙarshe za ta ƙarar da shi a cikin kurkuku a gidan kurkuku duk fushi yake jawo wannan shi sa duk lokacin da mutum ya yi fushi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shar'anta mana mu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah duk lokacin da shaidan ya so ya lalata maka al'amari ya sa kai abin da baka bai dace ba sai Allah madaukakin sarki ce sai kai sauri ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga gare shi shi sa ya tabbata a cikin hadisi ingantacce annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya ga wasu samari guda biyu matasa suna rigima sun haƙiƙi ce ɗayan jijiyar wuyarsa ta tashi kaga alamun yayi fushi kenan jijiyar wuyarsa ta fito sosai ana ta zage-zage wannan ya zage wannan ya ta sabani wannan ya zage wannan wannan ya zage wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce na san abin da da a ce wannan wanda ya fi haƙiƙi ce wanda zai faɗa da wannan abin ya tafi daga gare shi da wannan zafin ran da fushin ya tafi daga gare shi ce fushi ne kuma daga shaidan ne sai sabai suka ce ya rasulullah menene sai mu je mu gaya masa yace idan da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan ina fata an fahimta saboda haka duk lokacin da shaidan ya taso maka ka ji kayi fushi yi kokari ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan fushin Allah da zai tafi malamai suka ce idan ma bai tafi ba in kana tsaye ne ka zauna in kana zaune ka kwanta idan ba ka da alula ka je kai alula za a samu saukin wannan fushin insha Allah ta'ala saboda shedan kamar yadda muka bayani sanadarin halittarsa daga wuta ne akwai harara akwai zafi to ita kuma wuta abin da yake mukawamanta wuta ya kashe ta shine mai ruwa to ka je kai alula ka sa ruwa a jikinka sai ka samu sanyi amma idan ba haka ba idan mutum zai rinka yin hukunci ko magana a cikin fushi to tabbas kullun zaka same shi a cikin dana sani kullun zaka same shi na cewa ina ma ban faɗi kaza ba ina ban ban aikata kaza ba saboda fushi dukkanin sa shedan ne yana cutar da mutane ta hanyar fushi Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace to ayatul kursi tana taimakawa wajen tunkuɗe zalunci mai zalunci ko fushin mai fushi wa alu shahwati haka nan tana tunkuɗe sharrin ma'abuta sha'awa والطرب da kuma masu wuce gona da iyaka wa arbabu sima'il muka'i wa tasdiya da jagororin masu sauraron almuka shine fito shine mutum ya fito da bakinsa ko kuma ya sa hannu ya hura kamar yadda aka san ana fito da haka aka sautu safir sautin irin idan idan tsuntsuye kuka haka zaka je da yake fitowa to akwai yanayin da mutum zai yi da bakinsa yayi yanzu alhamdulillah zaka ga wayewa ta zamani da ci gaban addini da wahala ka ji ana fito yanzu amma da yan shekarun baya da ka fito sai ga mutum ya fito daga gida yana fito yaro daga gidansa yana fito saurayi yana fito haka amma yanzu alhamdulillah wani ma yaron bai san fito ba yanzu ka samu yaron dan shekara goma ka ce me fito ka hada shi da aiki to kaga wannan ci gaba ne tunda sharri ne fito ba alkhairi bane wal wat tasdiya kuma shine tafi at tasfiq shine at tasdiya Allah madaukakin sarki cewa ma kana salatuhum indal bay indal baiti illa muka'an wa tasdiya sallarsu ba ta kasance ba a wajen ɗakin Allah mai alfarma su mushrikan maka kenan Allah maɗaukakin sarki ce illa muka'an face kawai fito ne wa tasbiya da tafi malamai suka ce ishara ne zuwa ga kamar yadda Abdullahi dan Umar ya ambata a cewa mushrikai sun kasance lokacin da suke dawafi irin nasu na jahiliyanci a bakin Ka'aba suna zagaye ɗakin Ka'aba to maimakon su rinka tasbihi suna zikiri sai su rinka tafi suna fito kamar yadda kaga ana yin sabis a coci yanzu an shiga cikin ɗakin Allah kamar yadda suke faɗa kuma an ce za a ibada amma ana ta buga ganga ana ta buga ganga dirdim dirdim to sai ka rasa maganar Allah za a ji ko kuma gangar za a ji to wannan abu ne da ya samu asali tun daga mushrikan farko shi sa babu wani addini babu wani addini babu wani gaba daga cikin addini daga cikin addinin musulunci da dafa da dama cewa a hada kiɗa da addini babu shi duk inda kaji ana wani abu na ibada ana kiɗa wallahi ba ibada bace ba addini bane kiɗa daban addinin musulunci daban ba su da alaka kwata-kwata shi sa Allah madaukakin sarki ya zargi masu irin waɗannan aiki na wa kana salatu mu indal baiti illa muka'an wa tasdiya saboda haka duk inda kaga ake ake ibada to nutsu ake bukata a nutsu a mai da hankali ga Allah madaukakin sarki abin da kake faɗa na zikiri ko karatun alkur'ani ka rinka halatto shi a cikin zuciyarka imani yana ratsa ka kana ƙara samun nutsuwa amma da Allah lokacin da ake kiɗa akwai nutsuwa tsakani da Allah babu babu nutsuwa a cikin kiɗa to shi sa sai Allah madaukakin sarki hali ga wannan to bala ya taka zai maka magani ma'abuta sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe idza quri'at alaihim bisidqin idan aka karantawa su marasa lafiyan ayatul kursiyu da gaskiya shi kansa mai karatun ya karanta ta da imani da yaƙini akan tana da tasiri insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya warware wannan sirrin sakamakonta qala malam ya cigaba da cewa wasailul mu'tadi as-sa'ilu shine dan ta'adda mai wuce gona da iyaka wanda yake kokarin karban maka dukiya ta karfin tsiya ko ya ci mutuncinka ta karfin tsiya ko ya zubar da jininka ta karfin tsiya shine as-sa'ilu malai ce to dan ta'adda al-mu'tadi mai wuce gona da iyaka yastahiqu daf'uhu sawa'un kana muslimin aw kafira yace to ya cancanta mutum ya kokarin kare kansa daga irin wannan dan ta'addar ko da musulmi ne ko kafiri ma'ana ko musulmi ne yazo zai cutar da kai kana ji kana gani zai zubar da jininka kana ji kana gani zai karbi kuɗinka kana ji kana gani zai ci mutuncinka wanda in kana da hali za ka rabu da shi ba za ka rabu da shi ba ko musulmi ne ko ba musulmi ne haka kawai mutum ya zo zai ma kwaci ba za ka rabu da shi ba sai dai idan abin ya fi ka to sai wannan sai ka Allah isa ka bayar amma dai kana da hali kawai wani ya zo haka hannunsa zai kawai ce kawo kawo kaza ɗinka sai dai kuma an kai rago ne yawwa an mutum ba rago bane saboda Allah mutum kawai zai ce ka miƙa mai abinka naka da ka sha wahala ka samu kuma ka miƙa masa akan me to ba za ka bashi ba addinin musulunci ma bai ce ka bashi ba kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala malai yace mutum zai kokarin kare kansa daga gare shi sawa'un wanda zai mai kwacen nan musulmi ne ko arni faqad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ce man kutila duna malihi fa huwa shahidu wannan magana ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi yace wanda duk aka kashe shi wajen kokarin kwatar haƙƙin jininsa ko kuma kwatar haƙƙin dukiyarsa annabi ya ce ya yi shahada yadda ka ji an ce mai ciwon ciki ya yi shahada wanda gini ya rugozo masa ya yi shahada wanda ya mutu a ruwa ya yi shahada wanda ya mutu da kaza ya ce to haka nan mutumin da yake kokarin kare dukiyarsa ya mutu shi ma ya yi shahada yan uwa mutum ya biyo ka haka kawai kana tafiya sai sai ka bashi wayarka ka ce wallahi ba za ka bashi ba a garin kokowa ya ɗauko ka ya kashe ka ka yi shahada kokarin kwace dukiyarka ne shi sa ko da yaushe a ko da yaushe na sha maimaitawa irin abubuwan da suke faruwa a yanzu na rashin albarka da wasu daga cikin matasa suke na zara makami a kwace abin mutum wannan abin da yake faruwa galibin su in ka kalla zaka ga da laifin wasu daga cikin mu abin da ya sanar haka shine saboda galibi zaka ga wani lokaci idan irin waɗannan matasa sun zo adadin su ba su da yawa kuma sai kaga sun zo sun samu mutanen da sun fi mutum ɗari ko mutum ɗari biyu kuma suna ƙwata musu abubuwa yanzu irin abin da ke faruwa a danja irin musamman wannan danja ta dan agundi kaga an tara motoci sun fi motoci hamsin idan ka tattara mutanen da suke cikin motoci da babara da masu da masu adaidaita sun fi mutum ɗari biyu amma sai yara mutum goma ko mutum ishirin su fito da wuƙaƙe sai a rinka bi a daidaita sau a daidaita sau ana cewa miƙo inda ka san mai karɓar sadaka ana miƙa masa kowa yana zarar kasa yana bayarwa haka ba wani musu ba komai yanzu yan uwa kuke gani idan da kowa zai fito daga cikin motarsa kowa ya fito daga cikin adadin sauransa a fito a tsaya wannan yara goma kama soki mutum goma an kwace makama hannunsa an kama su gaba daya to amma saboda kowa ya tsoron mutuwa yake ji shi in yi soke ni fa shi baya tsoron su kan tsakani da Allah in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna haka Allah madaukakin sarki ji idan kuna jin radadi idan sun soke ku su ba sa jin raɗaɗi idan kun sauke su Allah ce wa tarzuna malamin Allah ma la yarjuna ku kuna fatan abin da su ba sa fata a wajen Allah madaukakin sarki wata rana wani mutum ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi ingantacce ya rasulullah mutum ne tare ni zai karɓa min dukiyata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kakka ba shi sai rasulullah ai kuma ya kokarin ya kata ya karɓa ta ƙarfi ya ce kai ma kai kokarin kare kanka ta ƙarfi sai ya rasulullah to idan aka samu akasi na kashe shi bai ce ka kashe banza wallahi hadisi ne ingantacce wallahi annabi ya kashe banza sai ya rasulullah idan ya kashe ne ce kai kuma kai shahada to me kake fata me kake nema bayan wannan lasisin da annabi ya baka me kake me kake nema amma sai kaga wani yaro ne guda ɗaya kawai ya zare mai kwaya ce kawo kawo wayarka mutum ya ɗauka ya bashi a ɗan ka uwarta ƴan uwa wallahi shine shine idan sun fi ƙarfinka idan sun fi ƙarfinka mutum uku ne ko mutum hudu ko mutum kaza to babu laifi wannan sai kai Allah ya saka ɗauka ka bayar wala tulqu bi aydikum ila tahluka in ka kama ɗaya da kokawa ɗaya zai zo ta banka ya soke ka da sauransu in sun fi ƙarfinka amma dai abin da zaka iya kokarta bai kamata ba bai kamata a ce kana musulmi musulmi da jara aka san shi da karfin hali da jarumta aka san musulmi ba a san mutum ba a san musulmi abin nan ba abin da bahaushe ke cewa zabo yau ya kamata a dan ga kokartawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk yake kokarin kwace maka dukiya a kokarin kwace kanka ya kashe ka kai shahada wa qad ruya an rawaito a cikin wata riwayar duna damihi wa duna hurmatihi wa duna dinihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin tarwaye cewa wanda duk aka shi kokarin kwace damihi jininsa kokarin kwatar haƙƙin jininsa wani zai kashe ka kana kokarin kwace a kwatar kanka ya kashe ka kayi shahada wani zai ci mutuncin ka shine hurmatihi mutuncin mutum da alfarmarsa wani zai keta maka alfarma misali yadda ake shiga cikin gidan mutane a wa iyalansu fyaɗe a gabansu wanda cin mutunci ya fi wannan yan uwa saboda Allah a gabanka kana ji kana gani iyalinka ko yarka da ka haifa wani katon banza fasiki ya mata faɗi saboda Allah wanda cin mutunci ya fi wannan a duniya har ka mutu wallahi har a saka aka bari ba ka manta da wannan lokacin ba kai ta ganin wannan abin yana zuwa yana yana dawowa kenan har abada ba za ka manta da wannan ba to idan mutum ya kokari ya tsaya a wannan yanayi aka kashe shi ya yi shahada idan zai samu wani abin bugu kuma ya buge wancan mutumin ya kashe shi ya kashe banza inda zai iya Allah madaukakin sarki ya bada wannan damar wa duna danihi wa duna dinihi haka nan wanda ya kokarin kare addininsa kokarin kwatar haƙƙin addininka ko kokarin kare mutuncin addininka aka kashe ka shi ma kayi shahada jininka bai tafi abin ba sai malai ce fa'iza wannan hadisi hadisai guda biyu na farko imam al-bukhari da muslim sun fitar da shi a cikin ingantaccen littafin su na biyu kuma al-imam abu dawud ya fitar da shi haka nan imam an-nasa'i shi ma ya fitar da shi haka nan ibnu maja da imam tirmidhi dukkanin sun fitar da shi dukkanin su hadisai ne ingantattu malai ce fa idza kana al-mazlum lahu ay yadfa an malihi idan shari'a ta ba wanda za a zalunta dama ya iya kare dukiyarsa walau bi katili sa'ilil mu'tadi ko da ta hanyar kashe shi wannan dan ta'adda ne mai wuce gona da iyaka ko ta hanyar ka kashe shi ne babu kuma inda zaka kare kanka shi malai ce fa kaifa la yadfa'u an aqlihi wa badanihi wa hurmatihi to me me zai hana kuma mutun ya kare mutuncin hankalinsa da gangan jikin shi da kuma alfarmashi yace fa inna shaytana saboda shaytani yafsudu aqlahu wa yu'aqibuhu fi badanihi yana lalata hankalin mutum ne kuma yana mutum yana mutum ukuba a jikin gagan jikin shi Allah ya sa an fahimci abin da malai yake nufi yace idan shari'a ta baka dama dan uwanka mutum idan ya zo zai karɓi maka dukiya ka kare kanka ko ta hanyar zaka iya kashe shi ne to me zai hana kuma aljanin da yake ya zo yake neman ya lalata maka hankali ya mai da kai mahaukaci ko ya ci mutuncinka shi ma idan kai kokarin kare kanka daga gare shi ko ta hanyar ya mutu ne me yasa shari'a ba ta baka wannan damar ba an fahimta ma'ana mutumin da yake kokarin kare dan uwansa kun ga a cikin tambayoyin ai an tambayi ibn taymiya shi wannan aljani wannan aljanu da ake wa ruqiya a cikin su wasu sun mutu ko wasu kuma sun yi rashin lafiya to me hukuncin haka an gane ai to shi ne malaki ba da amsa wannan aljanin da yazo yake cutar da dan uwanka me yake ni yayi kokarin sabauta shi yake kokarin a nakasta shi yake kokarin janye masa hankali yake yi to a kokarin kwato hankalin dan uwanka da alfarmarsa da mutuncinsa sai kai abin da wannan aljani ya mutu to daidai yake da wancan wanda yake kokarin karɓar dukiyarka ko ya ci mutuncin ka shi ma sai ya mutu duk ɗaya ne ba bambanci an fahimta yawwa shine amsa da ibn taymiya ya bashi kun ga wannan ai tauhidi ne da taujihi ne da yake mai kyau kwarai da gaske mala yace fa inna shaytana haqiqa shaydan yafsudu aqalahu yana falalata hankalin mara lafiya ne idan ya shiga jikinsa dan wani za ga ya haukace gaba ɗaya daina hankaltar abu mafi tsadar abin da yake tattare da mutum kuma shine hankali idan ba hankali ina mutum ba mutum sai ga da shi da karamin yaro duk ɗaya ne shari'a ma shi ta ɗauke masa alƙalami babu hankali to alƙalamin da yake baka dama kai tasrifi kuma wani yazo zai ƙwarra baka da shi kaga wannan ai ba ba abin ka da shi bane duk yadda za a yi ka kwaci hankalinka kai ko ta wace irin hanya ce mala ya ce wa yu'aqibuhu fi badani yana kuma yi wa mutum uba ta hanyar jikinsa ta hanyar wahalar da jikin mutum wani hannunsa ya shanye wani idansa ya daina gani wani kafarsa ta shanye wani kaza dinsa haka malai ce wa qad yaf'alu ma'ahu fahishatan wani lokaci ma su shedanin aljanna suka sun kan aikata alfasha da shi mara lafiya in mace ce namijin aljanna ya rinka aikata alfasha da ita idan namiji ne macen aljana ta rinka aikata alfasha da shi wannan ba keta mutunci bane keta mutunci ne wajen kokarin yin ruqiya sai kasance ta kone babu laifi wajen yin ruqiya sai kasance ta halaka babu laifi shine abin da malaki so kai walau fa'ala insiyun hadha bi insiyin da a ce wani mutum zai aikata irin wannan abin da wani mutum dan uwansa walam yandafi illa bil qatl ya kasance shi wanda aka aikata abin da shi ba zai iya samun daban kare kansa ba sai ta hanyar ya kashe wancan din jaza qatluhu to kisan nasa ya halatta babu wani laifi malai to amma islamu sahibihi amma a tambaya ta gaba da aka yi ibn taymiya cewa shi wannan mai maganin zai iya sallama shi dan uwan nasa ya rabu da shi wa takhalli anhu ya kyale shi ya dena yi masa maganin saboda yana cutar da aljanun da suke tattare da shi fa huwa mithlu islami amsalihi min al-mazlumin mala yace to duk ɗaya ne a kwatankwacin a sallama kowanne irin wanda aka zalunta daga cikin daga cikin mutane barin shi wannan dan uwa nasa aljani ya ci gaba da zaluntarsa ta hanyar cutar da shi to daidai yake da ka zo ka tarar da kowanne irin mutum ana zaluntarsa ka kada kanka ka wuce duk ɗaya yake malai ce haza fardun alal kifaya yace ka taimaki wanda aka zalunta kuwa ka zo ka tarar da wasu mutane suna zaluntar wani ko ka tarar da wani ana zaluntar sa malai ce to wannan farilla ce amma alal kifaya ma'ana idan wani ya dauke wani idan wani bai ba kowa ya ki ana gani ana zaluntar mutane to kowa ya lifi amma ana zalunci sai wani mutum ɗaya je ya hana to duk wanda suke garin wannan mutumin abin da ya dauke musu wannan farillar malai ce ma'al qudrati farilla ya ci alal kifaya kuma tare da cewa shi wanda zai hana zaluncin yana da ikon da zai yana da damar da zai yanzu misali kaga ana akwai zaluncin da kai baka isa ma ka je wajen ba ina fata an fahimta baka isa ka je wajen ba yanzu misali da zan bayar shine ka zo wucewa ka tarar da sojoji suna dukan wani kuma ba laifi ba za ka je ka kwace shi da Allah haka tabbatar abin da ake ba daidai bane zaluncin sa ake ana ta sashi akwata yana fitowa yana ta tsallan kwano kaga ka'ida wannan addini ba daidai bane a constitution din ma ba daidai bane tunda su ba tunda su ba kotu bane kotu take da ikon zartar da mutum hukunci to amma sun zartar masa da hukunci ana ta dukan sa sai gani kace kai wannan azzalimi ne man marra aminkum min karam bari in ji to kai ma kai ma zaka dawo da wannan mankarin kenan kaga irin wannan zalincin kaga baka da iko kansa amma abu ne da kake da dama kake da ikon hana shi to wannan wajibi ne malai ce fa in kana ajizan idan ya kasance shi mai hana zaluncin ba zai iya ba kamar wannan misalin da muka bayar au kana mashghulan bima huwa aujaba minhu ko ya shagala da abin da yafi wancan wajibin wajibin da yake yi yanzu ya shagaltar da shi kuma ya hana wancan zaluncin wajabci au qama ghayruhu bihi ko kuma waninsa ya tsaya wajen hana zaluncin lam yajib to irin wannan yanayin bai halatta a gare shi ba bai ko bai wajaba a gare shi ba wa in kana qadiran amma idan kana da iko ka hana zalunci wa qad tu'inu alayhi wa qad wa qad ta'ayyana alayhi wa qad ta'ayyana alayhi sannan kuma hana zaluncin ya ya wajaba a kanka ya hau kanka ta wacce hanya ta hanyar misali a ce wanda ake zalunta dan uwanka ne kuma kana da dama ka je ka hana ka hana ko kuma abin ya shafe ka to abin ya zama wajibi a kanka kenan wala ya shiguluhu amma huwa aujaba minhu sannan babu wani abin da yake wajibcin da yafi wannan wajibci a kansa hana zaluncin babu wani wajibin da yake yafi girma sama da hana zaluncin a kansa to irin wannan sai malai ce wajaba alaihi wajibi ne a gare shi je hana wancan zalunci ma'ana abin da malai yake so ya ce mana a wannan gabar shine idan dan uwan nasa da ake zalunta da wasu suke cewa me zai hana yarba da shi kawai tunda a kokarin kare shi daga cikin daga cutar aljanu yana kashe wata aljanu wata aljanu kuma suna rashin lafiya sannan kuma aljanu sun ki tafiya me zai hana ya kyale shi ko aljanu su gaba da cutar da shi sai malai ce to shi wanda wanda aljanu suke cutarwa mazlum ne zalunta sa ake to wanda ake zalunta kuma ka rabu da shi a ci gaba da zaluntar sa yace wannan kamar ka kyale wanda ake kowane irin wanda ake zalunta ne to shine sai ka misali yace ka yi maganin zalunci a lokacin da kaga ana zalunci yace mataki mataki ne yakan wajaba akan ka idan kana da iko na farko ki sannan na farko kenan sannan baka da wani abin da yake yafi wajabci akan ka sama da shi sannan wani kuma bai yi irin wannan aikin ba to dole ne a lokacin ka yi shi ina fata an fahimta sai malai ce qawlu sa'il sannan sai mai tambaye ci gaba da cewa hal hadha mashru'un to shin wannan irin abin da shi wancan bawan Allah da yake yayi na muqawamanta aljanu suna yi yana yi suna jaddada sihiri shi kuma yana jaddada addu'a shin wannan shari'a ta zo da shi amma a karin tambaye yake cewa an samu wani abu daga cikin maganganun magabata da ya zo a kai sai malam ibn tamiya sai fa hadha min afdalil a'mali ai irin wannan ma ka tsaya kai karatu kai ruqiya domin sama wa dan uwanka lafiya yace yana ɗaya daga cikin mafifitan ayyuka da addinin musulunci yake so wa huwa min a'malil anbiya'i was salihina bari ma yana ɗaya daga cikin ayyukan manzanni da annabawan Allah fama zala al anbiya was salihuna yadfa'una shayatina ala bani adama annabawa da manzanni ba su gushe ba suna kokarin tunkuɗe cutarwa ta shaidanu daga mutane daga banu adam bi ma amara Allah ta'ala bi wa rasuluhu daga abinda Allah madaukakin sarki da manzansa suka yi umarni da shi malai ce kama kana almasihu yaf'alu zalika kamar yadda ya kasance annabi Isa dan Maryam yakan aikata irin wannan aiki na kokarin kore da tunkuɗe cutarwar shaidanu daga mutane wa kama kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam falu zalika kamar yadda kuma annabin mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ma yana aikata irin wannan aiki malai yace walau quddira idan ma da zamu kaddara mu dauka cewa annahu lam yunqal zalika cewa ba a ciro daga annabawa ko da manzanni suna aikata irin wannan aiki ba likauni mithlihi likauni mithlihi lam yaqa inda al-anbiya'i saboda mu dauka cewa irin wannan aiki na aljani ya cutar da mutum aljani bai isa ya cutar da annabi ko manzo ba لكون الشياطين لم تكن تقدر عن تفعل ذلك عند الأنبياء ya kasance madauka cewa su shedanin ba su da iko da za su yi tasiri irin wannan tasirin wa annabawan Allah madaukakin sarki wa fa'ala zalika inda na sai kuma abin ya faru ko kuma su aljanna suka aikata irin wannan abubuwan a wajen mu ko kuma akan ɗaya daga cikin mu malai ce amarna Allah ta'ala bi nasril mazlumi to za mu ɗauki ka'ida amma shine Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu taimaki wanda aka zalunta a game kowanne irin wanda aka zalunta ne annabi kira da aminci tsara sabbata a gare shi ce unsur akhaka zaliman aw mazluman haka annabi kira da aminci tsara sabbata a gare shi faɗa yace ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta guda biyun duk gaba daya dan uwanka wanda aka zalunta ka taimake shi dan uwanka azzalimi ka zalunta ka taimake shi sai sabai suka tambaya suka ce rasulullah mun san yadda zamu taimaki dan uwanmu wanda aka zalunta shine mu kwato shi daga hannun azzalimi amma shi wancan azzalimi ta za mu taimake shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ka kame hannunsa daga zalunci ka taimake shi hana shi zaluncin da zaka yi da kame hannunsa taimakon sa ne saboda saboda wannan alhakin da ya kamata ya dauka da zanubin da ya kamata ya dauka idan ka hana shi ba zai same shi ba ka taimake shi ko baka taimake shi ba ka taimake shi to wannan ka'ida ce amma malai ce wa ighafatul wa ighafatul malhufi da kuma kawo tanyo da agaji ga wanda ke cikin wani hali wa naf'il muslim da kuma amfanar da musulmi wannan duk ka'idoji ne ga mammu ka amfanar da musulmi idan kaga wanda yake cikin kunci ka fitar da shi idan kaga wanda ake zalunta ka taimake shi ka hana wannan zaluncin da ake masa wa hadha ka daf'i zalimil insi malai ce wannan fa duk ɗaya ne da ka hana dan adam mai zalunci dan uwansa dan adam min al kuffar wal fujjari daga kafirai da fajirai wa qad yuhtaju fi daf'il jinni anhum ila ad-darbi malai ce wani lokaci fa ana buƙatuwa wajen ƙoƙarin tunkuɗe aljani da hana shi zalunci har abin ya kai ga dukan aljanin har abin ya kai ga bugun shi aljanin fa yudrabu darban kafiran ana dukan su duka mai yawa wa darbu inna ma yaqau ala aljinni malai ce malai ibn taymiya yace dukan fa ka sani ya kai mai saurare yana hawa ne yana fadawa kan aljanin ne wala yahissu bihil masru'u shi wanda yake mara lafiyan baya jin komai game da dukan da ake kamar yadda muka bayani wancan lokacin malai cewa nukhbaru amma ba mu labari bi annahu lam yahissa shay bi shay'in min zalika shi mara lafiya babu abin da yake ji na duka ko alamun sa ma ba zai ji a jikin shi ba wala yu'athiru fi badanihi ba zai tasiri a jikinsa ba wa yakunu qad duriba bi asan qawiya ala rijlaihi nahwa 300 wa 400 darbatan wa akthara wa aqalla malai ce wani lokaci ma kakan samu akan daki wannan mara lafiyar lokacin da aljini ya shiga jikinsa ake masa ruqiya akan dake shi da sanda mai karfi babban sanda kama ka ce gora haka ai ta dukansa kafafuwansa kusan duka 300 ko 400 na ba ta an fahimta mala ya ce wa aksara ko fiye da haka ma wa akalla ko kuma ƙasa da haka bi hausu laukana alal insi ta yadda idan da a ce mutum shi gangan jikin mutum ɗin ake duka ya kake gani a mutum gora ɗari uku mala ya ce laƙatalahu inda a ce mutum ake duka ai sai dai ka za a ɗauki gasa kawai sai dai a tarar ya shure duk inda aka yi goma sha biyar ma inda aka samu maji ƙarfi wanda ya iya gora ai mutum ba zai shura ba wa inna ma huwa ala alal jinni mal yace amma abin da yasa dukan yakan fada ne kan aljanni wal jinni yafsihu yasrakh zaka samu aljannin yana kuka yana ihu wa yuhaddithu al-hadirina hamma yana zantar da wanda suke zaune a wajen yana gaya musu cewa bi umurin muta'addida yana gaya musu wasu al'amara mabambanta juna ya ba su labari yace ani na shiga jikinsa kaza ya min kaza ya min duk da wani dukan da ake masa qala mal yace wa qad fa'alna nahnu hadha malam ibn tamiya ce mu ma mun aikata irin wannan irin wannan al'amari mu ma ya faru mun aikata irin sa wajarabnahu marratan kathira marratin kathira ko mun jarraba irin wannan al'amari lokaci lokuta masu yawa ya tulu wasfuha sai dai idan muka ce zamu kawo misali a nan wajen abin zai yi tsayi bi hadrati khuliqin kathiran wanda an yi hakan ne mun yi hakan ne a gaban mutane masu yawa insha Allah ta'ala sai mu dakata a nan a lokaci ya yi sati mai zuwa sai mu karasa sai kuma shiga gaba ta gaban Allah yadda Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi